أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan darasi namu wanda muke gabatarwa mai taken at-ta'ammulat fil ayatil qur'aniyya ko kuma ad-durusul mustafada min al-ayatil qur'aniyya al-karima al-mubaraka ko kuma al-istinbaqat min khilali al-ayat al-qur'aniyya al-karima al-mubaraka نعم mun gabatar da darussa daban-daban eh, a bangarori daban-daban kuma na alkur'ani mai girma a surori daban-daban a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne a wato wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun ko ba haka ba نعم a cikin suratu Ibrahim an gabatar da karatuttuka daban-daban muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun ko ba haka ba idan muka dibi tafsirai da suke kawo ilmul munasabat domin ilmin munasaba ilmi ne da ke da alaka da balaga an-nazmul qur'ani kamar da suke kiran shi wato tsarin jerin wato ayoyin alqur'ani wanda kuma yana da alaka kuma da jerin surorin alkur'ani a wajen waɗansu malamai duk da ke shi ibnu ashur bai yarda da wato munasaba tsakanin surori ba yana ganin kowace sura tana ɗauke da maudu'i kuma mun faɗa cewa zance mafi inganci akwai shi don akwai munasaba tsakanin mi maudu'ai daban-daban ko ba haka nan bane kuma Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim to yan alkur'ani littafi ne wanda yake cike da hikma to tsa- yadda tsarin ayoyin shi akwai hikima haka tsarin surorin shi akwai hikima ban sani ko mun fahimta ba komai na shi akwai hikima ciki shikenan kaga an huta eh wallahu ta'ala alam to wannan ayar in muka duba cikin mushaf na tanasuk wal tanasub bainal ayat eh, suna kawo cewa kamar alakar wannan aya da ayoyin da suka gabata shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda annabi Ibrahim ya addu'a ya ce wato rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab to tunda yayi maganar ranar hisabi sai an kai intiqali zuwa ga wannan ranar hisabin shi yasa an ka ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar نعم الله أكبر الله أكبر mun gane wannan ko نعم أما شيء ابن عاشور أتكن تفسير سا التحرير والتنوير رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين آمين shi ya tafi cewa wannan ayar ba tana da alaƙa ba ne da wato ita wannan ayar ita kaɗai ba a'a tana da alaƙa ne da ayoyin da suka gabata an yi zancen kafirai tun farkon wannan sura wa wailul lil kafirina min azabin shadid alladhina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah ko ba haka nan bane sannan kuma eh, an faɗi halayensu daban-daban ranar tashin alkiyama ya ce to amma ya fi alaƙa da ƙulta matta'ufa inna masirakum ilan nar ku ji daɗi amma makoma ku ita ce wuta Allah kai muni tsari to tunda an ce tamatta'u ku ji daɗi wani zai sa tsammanin a to wannan jin daɗin nasu ga su kafirai kakane lamarin nan zai kasance sai an ka ce a'a kakkasa tsammanin an manta da su ne wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun الله أكبر نعم ina fata an fahimce ni نعم to wala tahsabanna Allah wannan ita ce qira'a ta wato Asim Imam Asim Al-Kufi da Imam Hamza Al-Kufi an gane ko da Imam Ibn Amir Ash-Shami an gane ko da Imam Abu Ja'far Al-Madani wannan ita ce qira'a ta su tahsabanna sun yi masinun fatha sauran qurra kuma sun karanta wa wala tahsibanna Allah shi yasa in mutu yaji abin da bai sani bai koma ma malaman da suka san fanni su yi masa bayani an gane ko amma wannan sabanin na wasali kuma baya kawo wa bambanci a wajen fassara mun gane wannan da kyau wannan abu na farko kenan shi yasa kamar ayat da ta gabata wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li hafs ya karanta liya sauran qura sun karanta wa ma kana li alaikum min sultanin rabbana inni askantu min dhurriyyati ko inni askantu imamu nafi' da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu abu ja'far al-madani sun karanta rabbana inni askantu da wanda yace inni askantu da inni askantu duk ma'anar su daya sai dai wajen qira'at da yake qira'a riwaya ce dole a karanta ta irin yadda ta zo mun fahimci wannan to wala tahsabanna Allah kakkasa tsammanin Allah an gane ko nan tana yiwa a ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma duk mutumin da ya saurari wannan maganar kakkasa tsammanin Allah ghafilan Allah marabkanina amma ya'malu zalimun daga abinda azzalumai suke aikatawa na'am an gane ko sai ce amma ya'malu bai ce amma amilat zalimun ba ya amaluna abinda suke aikatawa yau da gobe jibi da gata domin wannan aya tana magana ne kan su mushrikan da lokacin da alqur'ani yake sabka a zamanin su waɗanda sun ka gabata ai su an yi an ƙari amma ya amalu abinda suke aikatawa yau da abinda zai zo gobe to sai Allah subhanahu wataala ya faɗi mi yasa kamar wani ya tambaya Allah an gane ko me yasa kan mutum yayi tsammanin wannan sai amsa ta su kenan inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar an gane ko Allah shi na musu jinkiri ne li yawmin saboda wani yini nukira lit ta'zim li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin tashkhasu fihi al-absar wanda idanu za su fito wato wato abin nan kuru-kuru kenan tashkhasu za su fito an gane ko daga na an ka samu ash-shakhsu mutun saboda ana ganinsa ba a shakkar an gane ko yawwa to Allah yana musu jinkiri li yawmin tashkhasu fihi al-absar ranar da idanu za su hito kuru-kuru a nan abin da ya kamata wato mu fahimta an gane ko shine cewa an ce ana makafirai jinkiri har zuwa wani yini wannan ba ana nufin duk kafirai ba an gane ko wasu kafirai Allah zai bar su ba zai musu hallakar da su ba a nan duniya sai sun ta yi kiyama in sun mutu sannan su haɗu da azabar su amma da an ka ce inda ma yi akhiru miliyomin ta shakasu fiye absar waɗansu kafin ma kiyamar ta tsayu Allah yana azabtar da su ya kamata mu fahimci wannan mutanen annabi nuh a nan duniya an ka halakar da su fir'auna an yi mishi azaba da waɗansu nau'uka na azaba kafin ma waccan azaba ta zo ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سنكم الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة متنا النبي هود أن هلك الدسو أن الدنيا متنا النبي صالح أن هلك الدسو أن الدنيا كبا هكبا متنا النبي شعيب أن هلك الدسو أن الدنيا كان اليوم تشخص فيه الأبصار باشي كانوا في بقاء إتا وتشان عذاب ببر إتا اليوم تشخص فيه الأبصار أما عذاب وقت الدنيا دك تون لون لوكتي زوا ولي لوكتي كوكو ودد هلك الدسو kafin su ta wucin azaba ita akwai ta anan duniya mun gane wannan da kyau yawwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ce muhti'ina suna masu gaugawa shi yasa Allah ya faɗi wannan a cikin suratu alqamar ya faɗi muta'alliq da an kace muhti'ina suna masu gaugawa gaugawan mi sai an kace muhti'ina ila da yaqulu alkafiruna hadha yawmun asir mutu'ina suna masu gaugawa muqni'i ru'usihim sun tayar da kansu sama an gane ko shine mutu'ina muqni'i ru'usihim shi yasa Allah ce la yartaddu ilaihim tarfuhum ganin su baya dawo musu an gane ko domin yana sama an gane ko to amma kuma wani wuri sai Allah ce yanzuruna min tarfin khafi suna kallo daga kallo irin da suke kamar kallo na sabce an gane ko kuma suna sata kallo to ka ga wanda an ka ce la yartaddu ilaihim tarfuhum kuma ba a cewa min tarfin khafi tunda ido sun hito kuru-kuru shi ko mai kallo kuru-kuru ba dai bane da wanda ke yanzu min tarfin khafi mun gane wannan to sai ka ka nuna lokutan sun bambanta lokacin da ake korarsu an gane ko suke gudu to wannan suna aitar da kansu sama amma lokacin da aka zo tsaye za a yi hisabi sai suna min yanzuruna min tarfin khafi an gane ko dan saboda kai aljama'u bainan nusus abin nan muhtaina muqni'i ru'usim sai Allah la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa zukatan su hawa'un iska asalin iska wato a ce sun wofinta inji malaman zauri ba komi cikin su ba wani abu da sun ka sani yanzu suna nan kafin Allah ya ba su sanin abin da za su iya faɗa ko abin da za su iya aikatawa saboda za su yi magana daga baya ina fata an fahimce ni kaga Allah ya ce um, yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bi bani kaga ba wai ba su ba wai bu san su bane a'a daga baya Allah zai ba su ilimi wanda za su iya faɗar wata magana an gane ko kamar inda suke cewa tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin ko ba haka nan bane su da kansu Allah subhanahu wataala yake cewa wa yawma yahshuruhum ka allam yalbathu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum kaga suna da sani kenan to amma anan ana nufin lokacin da wancan ake kore su wannan lokacin wa afidatuhum hawa daga baya kuma sai Allah ya ba su sani don saboda mu yi aljam'u bainal ayat in ka diba cikin jami'ul bayan an ta'wil ayil qur'an na imam at-tabari shaykhul mufassirin ya wajen wa afidatun hawa ya kawo maganganu da malaman tafsiri daban-daban ma'ana an yi sabani za ka iya addirasal mawdu'iyya na al-ikhtilaf an gane ko ko fi ilmi tafsir ko fi ilmi hadith ko fi ilmi fiqh ko usul fiqh ko lugha ta'silan wa tatbiqan an gane ko to sannan kuma sai kaga nau'i na wannan khilafikin اختلاف التنوع ne kinan ibara ce ta bambanta ana iya hada su ko ikhtilafu tadad ne ko ko wanda sun ci karo da juna ne dole sai an yi tarjihi to anan dai abin da ke so in ce ibnu jarir at-tabari ko kuma ikhtilaf cikin wani littafi zaka iske misali cikin littafin tafsirin wani ya kawo maganganu daban-daban sabanin da ya kawo kana iya ɗaukar wani juz'i in bahasi ne zaka yi ko kuma ka ɗauki wani littafi in ma bahasi ne zaka yi almuhimmu da ibnu jarir at-tabari taba'a wadda take hannuna tana da mujalladi goma sha biyar an gane ko in kana so zaka iya bincike don inda ce ikhtalafa ahlu ta'wil mas'ala ne sun kai kusan mas'ala dubu da ya kawo ikhtalafa ahlu ta'wil sai ka dauke su da ka cimma wannan sai ka tsaya domin akwai lokacin da zai kawo aya babu sabanin malamai kenan duk maganganun da zai kawo karkashin ayar maganganu ɗaya ne amma in yace ikhtalafa ahlu ta'wil to nan fa akwai sabani to dole sai kai kokari ka san shin ikhtilafu magana nawa ne biyu ne tunda an ce ikhtalafa daga biyu ne zuwa sama biyu ne ko uku ne ko abin da ya kama da haka sannan kuma shin waɗannan maganganun ibara ce ta malamai ta yi sabani an gane ko amma za a yi hada su ko ko ikhtilafu at-tadad ne dole sai an rinjayar da wadansu akan wasu to in ikhtilafu tanawwu ne sai mu hada kayfiyatul jama in kuma ikhtilafu tadad ne sai mu ga ya za mu yi tarjihi wacce magana ce muka zaba ko dan bi maganganu ne muka zaba muka rinjayar da su akan wadansu sannan kuma menene dalilan mu an gane wannan da kyau to wannan shine ishara ce ni zuwa ga wannan sai Allah subhanahu wataala ce wa anzirin nasa an gane ko ka yi ma mutane gargadi anzirin nas kai ma mutane gargadi me ya alaka wannan ayar da ayoyin da suka gabata ko ba haka ba ko da ayar da ta gabata tunda wani lokacin ana iya ɗauka aya ɗaya wani lokacin a ɗauki ayoyi masu yawa ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur mufti ne na ƙasar tunus sannan kuma malami ne na jami'ar zaituna an gane ko ko mu ce jami'atu zaituna kun san can da masallatai ne akwai sai ayu jami'a daga baya jami'atul islamiyya bil madina al munawwara an yi ta ne karkashin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jami' jami' na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam jami'atul azhar daga jami'ul azhar ne can ake karantawa sai an kai intikali zuwa ga jami'a jami'u zaituna daga nan aka dauka kuma jami'atu jami'atu zaituna mun gane wannan wanda shi kanshi mustalah na jami'a ba mustalah bane na kasashen musulmai asalin shi mustalah ne wanda na turawa ne ita jami'a akwai ta kafin turawan ma su zo ana ganin uslubi na jami'a akwai shi kasashen musulmai wanda wasu na ganin ba jami'atul azhar bace ta farko jami'a ta farko ina ganin a kasar maghrib morocco aka fara yin ta ita ce jami'a ta farko da sunan jami'a a kasashen musulmai ina fata an fahimce ni sannan kuma sai jami'atu zaituna in ban manta ba wasu kuma tana yiwa su ga kamar jami'atu zaituna ita ce akdam da ina jin waɗansu suna faɗar wannan ala ayyati hal dai a takaice ina ne wannan sunan ya samu asali galibi yanzu da yake turawa sun shiga gaban mu ta fuskar kere-kere da kuma kirkiro abubuwa to zaka iske galibi ko da ba mu ɗauko lafazin daga gare su ba don waɗansu abubuwan daga gare su ake ɗaukowa an gane ko da suka kamar whatsapp sai kaji mutum ya ce whatsapp da whatsapp kuma an sa ai ba larabci bane misali waɗansu kuma sai a'a sai a kalli miye ma'anar shi a can cikin yaren fil asl sai a kawo shi wanda galibin yarurrukan turawa zaka iske su sun samu asali daga yaren mutanen ƙasar girka shi yasa kake ganin za a haɗa maka origin kin mu an gane ko daga wato yare na greek latin ko yawwa to aljami'a tunda mun zo kan waga kalima asalinta daga university ne an gane ko ko kuma university to shi university kin nan ko university kin nan kalima ce murakkaba univers tana nufin duniya cite ko city tana nufin gari garin da an ka haɗa mutanen duniya kowa kana iya samu ciki to su ko da larabci sai suka ce jami'a allati jama'at نعم aljinsiyatul alamiya الله اكبر الله لا لا لا mun gane wannan da kyau yawwa to kenan kaga ashe asali daga wannan ne suka ciro shi shi yasa in muka duba Sheikh Abdul Latif Shuwairif a cikin littattafansa tadribatul lughawiyya in ban manta ba a juz'i dai na uku ban sani ba ina ganin da juz'i na biyu ban sanar mu juz'i na ɗaya ba da na hudu ina ganin shi na hudu ban ce ko ya kawo su ba kalmomin da eh, larabawa a kasar libya suke amfani da su wanda asalin su kalmomi ne na yaren italiya sai ya kawo madadin su akwai kalmomin da kuma ba a samo madadin su ba amma an ci gaba da amfani da su domin larabawa ba su da su fil asl kamar kalima ta miliyon miliyon sai dai laraba su ce alfu alfin to tunda miliyon kalima guda ce mukhtasara sai aka dauke ta tunda babu madadinta ban sani ko mun fahimta ba amma akwai kalmomin da a cikin larabci akwai su to tunda akwai su a larabci babu matsala in ma babu su in akwai da za a yi a sarrafa kalimar ta koma larabci ma'ana can cikin larabci ana iya ɗauko wata kalima kaga yanzu an ka ce bank an gane ko to da ka ce ban kana iya cewa masraf wurin da ake sarrafa kuɗi ko ake canza kuɗi ban sani ko mun fahimta ba No.
yawwa ya kawo kalmomi daban-daban wanda ga kalima ta yaren italiyanci wanda yaren italiya ita ce ta yi ma libya mulkin mallaka ina fata ana fahimta ta No.
yawwa sannan kuma hafiz ibrahim wani da ake cima sha'irun nil ɗaya ne daga cikin shu'ara na ƙasar misra ban sani ba kuna taɓa ku bayaninsa ba ya yi waƙe an gane ko waƙe ya yi wani sha'ir tun wancan zamani eh, da yake nuna cewa eh, kamar larabawa sun saki larabci sun ɗauki wasu yarurruka da muhimmanci to sai ya yi wani waƙe ya mai da lugal arabiya abinda suke kira fil lugatil arabiya at tajsid at tajsid shine wato kamar da abin da bai da jiki kamar yana da jiki tunda lugal arabiya yare ne amma sai ya mai da ta kamar wata mace tana magana Sh- Hafiz Ibrahim soja ne da shi da Mustapha Samil Barudi shi ma soja ne daga cikin sojoji na kasar eh, Misra wanda kowanne daga cikin su sha'ir ne eh, da kuma Ahmad Shauki shi ba soja bane to sun yi tashe a kasar Misra sanannu ne kwarai da gaske cikin adabul hadith zaka ana kawo bayani kansu an gane ko yawwa to shi eh, shauƙi ana mashi lakabi da amiru shu'ara an gane ko ha- ana tattaunawa shin da shauƙi da hafiz ibrahim wane ne gaban wani to shi hafiz ibrahim sai ya ba shauƙi gaba shi yasa shi shauƙi ake ce mishi amiru shu'ara shi ko hafiz ibrahim ana kiran shi sha'irun nil wannan kogi da ya ratsa ta ƙasar misra an gane wannan da kyau ko yawwa to kuma daga cikin kisoshi na ban mamaki wani malami da ya rubuta littafi na kisoshi masu ban mamaki shi hafiz ibrahim ya yi rayuwarsa ba a taɓa ganin sa da littafi ba sai dai a gane shi da kalmar rasas da ita takadda kalmar rasas shine wannan pencil ko kuma crayon an gane ko to tana yawa lokacin da ke nazarin yi abu a gani ba ko ba haka ba نعم
wannan abu ya cikin suna da yawa ba zan iya cewa zan kawo su gaba ɗaya ba in fassara su amma dai matsala'ul qasida yake cewa raja'tu li nafsi kamar yaren larabci na yake magana al-lugha al-arabiyya tatahaddath رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماع لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الضر كامن وإن ساء لي والغواص عن صدفاتي فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني ومنكم وإن عز الدواء أساتي أيطربكم من الغرب نائب ينادي بوعدي في ربيع ينادي, ينادي بوعدي في ربيع حياتي ta yake- yake cewa "Ah, ah, a yahjuruni qaumi afallahu anhum ila lughatin lam tattasil bi ruwati kaga lugar arabiya ittasal bin ruwat tunda na hau za ga ce an ce maka wani ya ce shekara arba'in kawai ya sauraro larabci a wancan lokaci don saboda yi riwaya to su ko sauran yarurrukan ba su da irin wannan riwaya galibi sai da ce maka asalin shi daga latin ne ko kuma greek mun ka ci greek ko latin kenan kaga asalin yaren su su cirwa ne sun kai garin su ina fata ana fahimta ta yawwa na'am ina fata an fahimta kenan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa an zirin nasa an gane ko wato ka yi ma mutane gargadi an gane ko an zirin nasa kai ma mutane gargadi ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur tunda magana shi ita kama maganar shekul jami'atu zaituna ko ba haka ba daga nan bayani ya kamo kan asalin kalima din to wa an zirin nas kai ma mutane gargadi yake cewa wannan aya tana da alaƙa ne wato da ayar da ta gabata wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun atfun ne akanta an gane ko yake cewa kina asalin yadda magana take an gane ko wato kamar Allah subhanahu wata'ala yana ce manzo sallallahu alaihi wa sallam tasalla anhum tasalla da sinun ne ma'ana Allah yana lallashin annabi ne ka kwantar da hankalinka an gane ko wala tamlal min da'watihim kada ka kosa daga mallani daga yi musu da'awa to wa anzir sai kai gargadi ina fata an fahimta to wa anzirin nas kai mu mutane gargadi an ka ce anziri ai an yi mai kasra kuma fi'ili amri ne ya kamata ya zama yana da sukuni to an yi masa kasra ne liltiqa ne. wa an zirin nasa kai mutane gargadi yau mai yatihimul azab ranar da azaba za ta zo musu an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa shi anzir ka san yana buƙatar maf'uli biyu kenan anzir kai gargadi an nasa shine maf'ulun bihi al-awwal yawma shine maf'ulun bihi al-thani ba su ɗauke shi matsayin zarfa ba kenan anzirin nasa azaba yawma yatihimul azab amma zance mafi inganci a maf'ulun bihi athani mahdhuf wa anzirin nasa al'azaba kai musu gargadi na da azaba al'inzaru kuma shine i'lamun ma takhwif ka sanar da mutum abu tare da tsoratar da shi yau mai atimul azab ranar da azaba za ta zo musu fa yaqulu alladhina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci su ce an gane ko zalamu sun zalunci wa zalamu anfusahum sun zalunci wa an gane ko sun zalunci kawunansu kuma sun zalunci bayin Allah an gane ko amma ba a ce an zalunci Allah don ba wanda isa ya zalunci Allah fa yaqulu alladhina zalamu na almushrikun rabbana akhirna ila ajalin qarib ce Allah ka jinkirta mana zuwa ga wani dan lokaci kadan an gane ko nujib da'awatak sai mu karba ma kiranka wa nattabi'ir rusul kuma mu yi manzanni to shi nujib da'awataka atafina ala wancan da an ka ce akhirna ila ajalin qarib nujibe nujib shine jawabul amri wa nattabi'ir rusul arsilin shi wa nattabi' ar-rusul to an kai masa kasra litiqa isakinai mu bi manzanni sai an ka ce awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal shin ba kun kasance kuna rantsuwa ba malakum min zawal ba ku da gushewa nan ba ana nufin ba su da gushewa ba a'a ba su da gushewa wadda adda tayarwa don sun yarda cewa za su mutu su da kansu ne sun yarda da mutuwa ko ba haka nan bane an yawwa kuma sun yarda da cewa za su mutu aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun kenan ba zawal abba su da ba sun yarda akwai zawal amma tashi ne na zawal abba shin bu kasance ba wanga awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal matsayin jawabi shike ga wato maganganun da sun kai ina fata an fahimci ni kamar wagga awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal tatadammanu jawab tana wato ta kumshi amsa ne a gare su an gane ko to nan sai ibnu ashura ce tana yin tadammunin jawabi amma sai dai ba a ba su amsa ba kai tsaye domin inda sun ka ce rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da atakon nattabi'ir rusul ana iya ce musu la ba zai yiwa ba amma sai an ka koma an ka ce a'a awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal yace to yatadammanu al-jawab sai dai ba jawabi bane kai tsaye sai a ce adala ila at-taqri'i wa at-tawbikh sai ya koma zuwa ga kama wata amsa wadda tana kumshi da taqri'i kausasa musu magana wa tawbikh da zargin su ina fata an fahimce ni yace li anna zalika yatadammanu ma sa'aluhu domin wagga wagga amsa tana kumshe da ba za a karba ba amma ba a hito kai tsaye aka gaya musu ba ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wataala ce wato qila lahum ni qila lahum aw lam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal an gane ko wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kun zauna a cikin wuraren waɗanda suka zalunci kawunsu masakin jam'i ne na maskan sakana yaskunu maskan ko ba haka nan bane yawwa kun zauna a cikin wuraren waɗanda suka zalunci kawunansu wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihum ya bayyana gare ku karara yadda muka yi da su ko ba kana bane wa darabna lakum al-amsal mun buga muku misalai anan intabe akwai al-ijmal wa tafsil wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kun zamna a wuraren waɗanda suka zalunci kawunansu kenan duk waɗanda ko sun zamna a wurin ko sun zamna kusa ga wurin ina fata ana fahimta ta kenan tunda kun zamana wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim ya bayyana gare ku yadda muka yi da su kaga annabi hud ya gaya ma mutanensa abin nan wadhkuru idh ja'alakum annabi salih ya gaya mutanensa wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di ad ina fata an fahimci tunda an sanya su bayan su kenan suna ganin gidajen su su kansu mutanen makka sun ga gidajen sauran waɗannan kafirai ina fata ana fahimta ta wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala taqilun wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum ko cikin gidaddajin ko kusa da su wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kenan in kace cikin wuraren kenan fi zarfiya ce kai tsaye amma in kace gefen su ko sashen gidajen su fi ba'd masakinihim ko fi dawahi masakinihim gefen gidajen su shine dawahi وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم يا بينا gare ku yadda muka yi da su nan ba yana nufin ba suna nan tsaye akai azabar a'a aqiba al'amarin ya bayyana gare su tunda sun gani an karanta musu cikin littattafan Allah ga yadda Allah ya halakar da adawa ayoyi sun yi bayani ga yadda Allah ya halakar da samudawa ga yadda Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim an gane ko ko kuma lokacin da kuka biyo kuka shude ta gidajen su kun ga yadda Allah ya da su ba wai ana nufin kaifa banan ana nufin suna tsaye da an kai wannan azabar wa darabna lakum al-amsal mun buga muku misalai an gane ko nan al'amsal kana ido kashe mun buga muku misalai a cikin littattafai ko kuma mun buga muku misalai yadda muka yi da su kun gani kenan ko idan kuka kafirce irin abin da ya same su zai same ku ina fata ana fahimta ta bayan Allah ya ba da kissoshin kafirai a cikin suratul qamar ko ba haka nan bane fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir ko ba haka nan bane an ka kare da su fa zuqu azabi wa nuzur fa kaifa kana azabi wa nuzur wajen kissar abin ga kissa annabi lutu ita ce ita kadai ce addafa zuko azabi wa nuzur ko ba haka nan bane wurare guda biyu a cikin kissa annabi lutu ala ayyati hal duk da Allah ba da labarin su wala qad jaa ala fir'aun an-nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhza azizim muqtadir bayan duk wannan ya bayyana mi Allah ce akuffarukum khairun min ulaikum shin su kafiran ku ku waɗanga na makka su ne suka fi alkhairi da waɗancan kenan abin da ya shafi waɗancan fa zai shafi waɗannan wannan zamani wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal kenan al-amsal ko kuma fil kitab aw al-amsal yani al-waqi'iyya mun gane wannan sai Allah subhanahu wata'ala yace wa qad makaru makrahum wannan wa qad makaru makrahum ibn ashur yace kana iya ɗauka shi atfu khabarin ala khabar an yi adafin labari ne akan labari ina fata an fahimce ni tunda an ba da labarin yadda Allah ya yi da su kuma sai an ka ba da labarin sun shirya makirci kaga an aitafin labari akan labari waɗansu daga cikin malaman kenan malamai suna ganin cewa a'a ba atafina ba shi wa qad makaru makrahum hal ne an gane ko halin su ne na an ka bayyana ko hali ne a ilimin nahau domin in jumla ta zo bayan al-ma'rifa tana zamantowa hal bayan na kira kuma ta zamanto sifa duk da yake shi bawai shi ya tafi cewa tana iya zamantowa hali ma koda bayan na kira ce ina fata ana fahimta ta amma in an kai mata sifa to tana iya zamantowa hali domin na kira idan kanat mausufa qarubat min al ma'rifa mun gane wannan almuhimmu dai ko ka ɗauke ta an atafin labari akan labari ko an yi bayanin halin su waɗannan mutanen an gane ko wa qad makaru makarahum haƙiƙa sun yi makircin su an gane ko to anan sai kai hattara sai kai hattara shine al-ijmal wa tafsil al-ijmal wa tafsil wa qad makaru makarahum sun shirya makircin su to wani makirci ne sun ka shirya to duk kafirin da an ka bada kissar su a cikin alqur'ani mai girma sai ka kawo irin makircin da Allah ya ce sun shirya ko ba haka ba mutanen annabi mutanen annabi ibrahim sun shirya masa makirci qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin bal ma Allah ce wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin can kuma cikin suratul waga anbiya kenan tunda wa aradu da babun ya fara can kuma cikin suratul safat fa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalin to sai ka rike wanda ya kare wanda ya fara da fa'un can asfalin na kaji wata fa'un ta zo mun gane wannan da kyau dan saboda kai hattara amin wa iyyakum mutanen annabi hud sun shirya masa wato makirci ko ba haka nan bane mutanen annabi salih sun shirya masa makirci walaqad arsalna ila thamud akhahum salih an i'budu allah fa idahum fariqan yahtasimun makircin allah ce wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna liwaliyhi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in ko ba haka nan bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sira masa makirci duk da yake ana magana kafiran da suka gabata inda Allah subhanahu wataala ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai da sauran ayoyi mutanen annabi nuhu Allah ce wa makaru مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا da sauransu dai cikin alqur'ani sunanan annabi isa an shirya masa makirci allah subhanahu wata'ala yake cewa wato wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu da sauransu da haka maudu'i ne mai fadi al'ummar da aka shirya makirci a duniya annabawan da aka shirya makirci a duniya mutanen da suka shirya makirci a duniya to kaga sai da ka ta kare baka kare wanga maudu'i ba tunda mutanen da aka shirya makirci a duniya suna da yawa to ka ɗauko su da irin duruskin da za a ɗauka wallahu alam wa qad makaru makrahum sun shirya makircin su akwai at-taghlib taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath wa inda Allah makruhum a wajen Allah ne makircin su yake to nan intabe shi wa qad makaru makrahum can masdarun ne tunda makar makara yamkuru makran ko ba kana bane fa'ala yaf'ulu ni nan masdarun mudafun ne ila fa'ilihi don su ne suka shirya makircin amma nan wa inda Allah makruhum nan yahtamilu an yakuna al-masdar mudafun ila fa'ilihi aw ila maf'ulihi an gane ko wa inda Allah makruhum in ya zama to masdarun ne mudafun ila fa'ilihi wa inda Allah makruhum alladhi makaruhu a wajen Allah ne yake kenan Allah subhanahu wata'ala ya san da shi ko ba haka ba ko kuma wa inda Allah makruhum allazi makarahum bihi sai zaman to masdar ne mudafun ila maf'ulihi domin Allah ne musu wannan makircin kenan kuma Allah zai saka ka musu da mafi girman makircin abin da suka aikata ko zai saka ka musu da makircin da suka aikata wa in kana makruhum litazula minhu aljibal an gane ko nan akwai qira'at daban-daban akwai qira'at shadda akwai qira'at mutawatira in muka duba jamhurul qurra sun karanta wa in kana makruhum litazula minhu aljibal amma imam al-kisai shi ya karanta cikin qira'atul mutawatira kinan wa in kana makruhum wato latazulu minhu aljibal to yanzu kaga ne muna da qira'a guda biyu to ya zamu yi taujihin su kuma duk mutawatirai ne in muka dauki qira'a ta jamhur malaman da suke taujihul qira'at an gane ko sai suka ci ita in din nan an gane ko wasu ka dauke ta nafiya an gane ko allamu kinna da tazo ana kiranta lamul juhud ko lamun nafi kenan wa in kana makruhum ay ma kana makruhum litazula minhu aljiba Na'am.
wannan makircin su ba zai kasance ba ya gusar da duwatsu mun ji wannan amma kanakin nan ko ta zamanto kana ce wato naqisa kenan wa in kana makruhum ai wa in wujida makruhum kenan ma ma, ma in wujida makruhum litazula minhu aljibal ba zai yiwa ba ko ta zamanto kana ce naqisa wa in kana makruhum mu'addan litazula minhu aljibal an gane ko ko ya zamanto a'a shi in naqisa ce litazula minhu aljibal ko ya zamanto shine khabar ko ko a'a muta'alliq bil khabar wa in kana makruhum mu'addan litazula minhu aljibal mun gane wannan da kyau ko Na'am.
kenan sai zamanto ma nafiya ce waɗansu suka ce a'a wai in nafiya ce wasu suka ce a'a wagga in sunanta wato al-mukhaffafa min ath-thaqila ismuha dhamiru sha'ni wa in kana makruhum ay wa innahu ko wa inna sha'an makruhum litazula minhu al-jibal kenan sha'anin yadda yake makircin su yayi kusa ya gusar da duwatsu ko ko makircin su zai iya gusar da duwatsu to kaga ko kira'a kuma ta saba ma waccan tunda waccan ta ce an kori waga ko kuma ta tabbata suwana sharadi na in kana makruhum litazula minhu aljibal kenan yana yiwa tunda sharadi na ash-shartu la yaqtadi al-wuqu yana yiwa abu yana ba zai abu ba to an ce in kana ai sh- yana yiwa makruhum litazula minhu aljibal makircin su du- duwatsu su gusa daga wurin su an gane ko to yanzu ya zamu yi da wannan kira'a sai wadda suka ce a wanga an kawo shi ne akan mi- a- wato akan al- al tamthil kenan misalin makircin da sun kai to inda za a kamanta shi to duwatsu za su iya gushewa saboda shi ko kuma a'a makircin da sun ka aikata anan gane ko ala ta'zim makirci ne mai girma wanda duwatsu suna iya gushewa saboda shi mun ji wannan da kyau waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ka ce wagga in su ba su ɗauke ta ba nafiya ba su ɗauke ta ba mukhaffafa min thaqila mukhaffafa eh, min thaqila an gane ko yawwa eh, eh, abin nan mukhaffafa min thaqila shine innahu sun ka ɗauke ta in shartiyya an gane ko kenan ko ta zamanto nafiya ko ta zamanto mukhaffafa min athqila shine wa in ka- kana makruhum litazula minhu aljibal kenan wa innahu kana makruhum litazula minhu aljibal in kuma shartiyya ce in kana makruhum litazula minhu aljibal in ma kircin su ya kasance wato duwatsu suna iya gushewa akan shi da sun gushe ina fata ana fahimta ta to wagga qira'a ta mi ta jamhur qira'a ta imam al-kisa'i wa in kana makruhum latazulu minhu al-jibal kenan makircin su duwatsu suna iya gushewa to ya zamu yi taujihin ta to wasu sai suka ce ita wannan qira'a ta kisa'i ma bi ma'ana wa in kana in bi ma'ana ma la bi ma'ana illa an gane ko kina sai zamanto ma kana makruhum illa litazulu minhu aljiba makircin su bai kasance ba sai dan mi sai dan duwatsu su gushi mun gane wannan da kyau ko kuma mu dauki ra'ayi wanga ra'ayi ne na malaman kufa ra'ayi na malaman basra a'a inna nan mukhaffafa ce min as-saqila allamu al-fariqa kenan wa innahu kana makruhum l- wato latazulu minhu aljibal lalle tabbas makircin su zai kasance kamar gu- duwatsu za su gushi to yanzu da wagga kira'a ta kisa'i da take nuna kamar makircin su zai kai gu- abin ga duwatsu su gushi da kuma ra'ayin waɗanda sun ka ɗauka a kira'a ta jamhur shartiyya ce ko kuma mukhaffafa ce min thaqila duk ya nuna ai makircin su zai iya gusarwa to ita ko waccan kira'a nafiya ce ta kori to ko an samu matsala ai sai malamai suka ce a babu matsala kira'o'in da an ka ɗauka kamar makircin su zai iya gusar da duwatsu na aljibal ba wancan jibala ake nufi ba ana nufin kamar ababe na shari'a da shari'a ta zo da su makircin su ya so ya gusar da shi amma waccan nafiya kira'ar da an ka ɗauka kamar matsayin nafiya ne an kai taujihin ta kamar nafiya ce makircin su ba zai gusar da duwatsu ba na abin da ake nufi da duwatsu ko duwatsu na hakika ko ko tauhidi don duk makircin da za su yi ba zai iya gusar da tauhidi ba da mu'ujizoji na annabawa mun gane wannan da kyau akwai qira'a shadda wa in kada makruhum litazula minhu aljibal kada sun ka karanta ba kada ba sannan kuma akwai qira'a wa wa in kana makruhum latazula minhu aljibal shi yasa السمين الحلبي cikin littafin sa الضر المسؤول في علوم الكتاب المكنون yace wannan aya ala iskaliha tare cewa tana da iskali tunda an ce in kana makruhum latazula yace to wannan akan lugha ce ta larabawa waɗanda lamu litazula sai su yi mata fatha su ce latazula cikin larabawa akwai masu irin wannan lamu kai kenan haka yayi taujihinta wallahu ta'ala ala wa in kana makruhum litazula minhu aljibal haka ne ko sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana maka girman makircin kafirai amma kuma makircin su bai da wani tasiri Allah subhanahu wa ta'ala zai wargaje shi an gane ko yawwa wa in kana makrum li tazula minhu aljibal fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah ko ba hakan bane wanda ita ce qira'a ta jamhur fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulah akwai qira'a shadha fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dahu rusule kenan an yi fasl bainal mutadaifaini wannan kuma a larabci akwai shi musamman qira'ata ibnu amir a cikin suratu al-an'am wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina ko ba haka ba ala ayyati hal wannan qira'a tana daga cikin ayi wato qira'o inda adda iskali ta ibnu amir in ka dibi tawjihin ta cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun ko professor kake na nahwu sai ka dauki lokaci kuma sai ka nemi abinci ka ci kana ta bi a hankali sannan ka samu ka samu mafita wallahi almuhimmu fala tahsabanna Allah wannan ita ce qira'a ta Asim ita ce qira'a kuma ta wato Hamza kuma ita ce qira'a ta Ibn Amir ita ce qira'a ta Abu Ja'far sauran qura sun karanta fala tahsibanna Allah ko ba haka nan bane kada ka sa tsammanin Allah an gane ko mukhlifa wa'dihi zai saba ma alƙawalinsa an gane ko rusulahu manzanninsa to shi mukhlifa ismul fa'il ne to tunda akhlafa yana buƙatar maf'uli biyu an gane ko sai ka ce misali mutum sai ya ce akhlafahul wa'da kaga ya saba mishi hu din nan shine maf'ulul awwal al wa'd shine maf'ulun bihi athani to sai an kai idafa wa'd zuwa ga mi zuwa ga wato al maf'ulul awwal sai an kai idafarsa asalin maganar fala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dahu rusulah an gane ko amma shi wancan na farkon maf'ulul awwal sai an kai idafa shi maf'ulun bihi athani sai aka yi sai aka bar shi a matsayin aka yi mishi nasba kenan kada ka taba sa tsammanin Allah zai saba mu ma manzanni alƙawarin sa to nan fala tahsabanna Allah ana nufin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko duk mutumin da yake saurari ai manzo ba zai taba sa tsammanin ba Allah zai saba ma annabawa alƙawarin su mun gane wannan ko to me alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka gabata an gane ko in muka duba cikin littafin tanasub wa tanasuqul ayat an gane ko su sun kawo munasaba tsakanin wannan ayar da ayoyin da suka gabata sai suke cewa wato da Allah subhanahu wa ta'ala ya face wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun ko ba ka nan bane kakkasa tsammanin Allah ya rabkana ko ba ka nan bane daga abinda azzalumi suke aikatawa sai ce inda ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar dan saboda abinda kafirai suke yi a duniya suna cin karansu babu baka lokacin da Allah bai kama su ba to in ba in Allah bai kama su ba ko ba ka nan bane wani zai mamaki me yasa to sai an kwadi a'a ga dalilin da yasa Allah yake musu jinkirin azaba ina fata an fince gakka sa tsammanin zaluncin da suke yi Allah ya marabkani na da gare shi kuma gakka sa tsammanin zaluncin da suke yi Allah wato ya kasa ya kasa kama su ne kuma gakka sa tsammanin Allah subhanahu wata'ala ya yadda da abin da suke aikatawa ne a'a yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar sai ya zama tona ana maka nuna maka tahdid tasliya ce linnabi sallallahu alaihi wasallam kama ana lallashin annabi ne kuma ana narko ga azzalumai waɗanda ba su tuba ba wannan abin zai iya samu su ban sani ko muna fahimta ta ba to da Allah ya ci gaba bayanin ranar tashin alkiyama ya ci gaba da yawmul hisab kenan abin nan yawmin tashkhasu fihi al-absar ya ci gaba da bayanin shi sai ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kakkasa tsammanin Allah ya saba mu manzanni shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kamar dan ba a kama kafirai ba a wannan lokaci ka asa tsammanin wannan wannan lokaci Allah zai saba mu manzanni yadda Allah bai saba mu manzanni da sun ka gabata kai ba zai saba maka ba an gane ko kenan sai ya zamanto inda Allah zai bar su su kafirai an gane ko bai kama su ba sai ka sa tsammanin Allah ya rabu kanani ko ko a'a ka sa tsammanin Allah ya saba alƙawari ne to Allah ba zai yi wannan ba wannan shine munasabar wannan aya da ayoyin da suka gabata amma shi Sheikh Muhammad Tahir ibn Ashur shi da yazo fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula sace tafri' ne in an ce tafri' kamar reshi ne akai na magana akan wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun ko ba ka nan bane sai aka zo aka yi tafri'i aka shi an kace fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kakka sa tsammanin Allah zai saba ma manzanninsa alƙawari anan kana da wato الدراسة الموضوعية القولن da Allah ya a duniya da alƙawalin da Allah ya mummune a lahira da narkon da Allah ya makafirai a nan duniya alƙawalin narko da alƙawalin narko a lahira duk wanda bai tuba ba azabar duniya za ta iya shafa shi ko ba haka nan bane musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kuma Allah alƙawalin duk wanda ya mutu akan shirka ta fi lahira azaba na jiran shi ko ba haka nan bane yawwa waɗannan ayoyi kuma suna da abin nan watan mat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'in ko ba ka nan bane da sauransu ayoyi to amma yanzu in mun ka dauki falata kenan alƙawalin Allah da ya ma mu'minne a nan duniya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tawalla lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ko ba ka nan bane sannan Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim ko ba nan bane to kaga suna da gafara kuma suna da abin nan lada mai girma suna da gafara kuma suna da lada mai girma ina fata ana fahimta ta to kanan alƙawalin su yana nan Allah ya musu alƙawalin aljanna ko ba nan bane wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan ko ba nan bane yawwa cikin suratul tauba kenan nan ka dauki mawdu'i ad-dirasa al-mawdu'iyya to fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula ibnu ashur anan yana da wani ra'ayi yana da ra'ayin cewa wagga ayar ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da an kace rusulahu nan litta'zim ne domin annabawa duk sun rige sun shudi kenan ya za a ce an saba musu alƙawari babu zance a saba musu alƙawari yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi kaka sa tsammanin Allah zai saba maka alƙawari amma zance mafi inganci fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula ya shafi dukkan manzanni yadda Allah bai saba ma waɗancan alƙawari ba a nan duniya haka ne bai saba maka alƙawari ba a nan duniya sannan su da suka wuce ai bata ƙare ba akwai alƙawarin da an kai musu lahira kuma za a je can a haɗi to kakkasa Allah zai saba musu alƙawari a can ranar tashin alƙiyama yadda kai ma ba zai saba maka ba ina fata an fahimci ni sai mu bar shi akan umumi shi fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula sai ce mi inna Allah azizun bintiqam saboda Allah azizun mabuwayi na kamar ta'alili na kamar wani ya tambaya to me yasa Allah bai saba ba manzanni alƙawli ba sai an ka ce li anna Allah azizun bintiqam kama ta'lil na an shafe la mumkin inna Allah haqiqa tabbas Allah jumla ce muakkida an kara da inna Allah an ka suna Allah a arful ma'arif dan an ci maka wani na ga magana to balle an ce Allah gaba daya gaskiya ne an gane ko littahwil saboda a sa tsoro azizun Allah mabuwayi na kakka sa tsammanin kafirai za su buwayi Allah zon tiqamu kuma Allah mai yin ukuba na ba su isa su hana Allah shi musa ukuba ba mun gane wannan da kyau ko sai Allah subhanahu wata'ala ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar akwai abinda malaman nahwu galibi suna kawo cikin irabi musamman irabin al-qur'ani al-amil العامل في الجار العامل في الظرف العامل في الحال duk da yake wani lokacin zaka suna kawo wani al'amil fil mubtada wani bi sai su tattauna akan abin da ko ka shige shi babu wani abin da zaka fita cikin shi amma al'amil fil hal da al'amil fil zarf an gane ko da al'amil fil jar wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske amma al'amil fil mubtada man ladhi rafa al mubtada to wannan zaka iske su maganganu ne waɗanda kawai malaman nahu suna kawo su ba wata dogon fa'ida karkashin su in ka diba cikin al-insaf fi masail khilaf na imam al-anbari zaka kawo irin waɗannan mas'aloli din an gane ko to ala ayyati hal nan dole mu kawo ilmul munasabat an gane ko mu kawo ilm al-munasabat ilmul munasabat su waɗancan cikin tanasuqul ayat na musaf darus sahaba suna ganin an ci gaba da bayanin wancan yinin ne sifofin shi ake ta faɗa shi kuma ibnu ashur sai ce istinaf wata magana ce aka fara ta daban amma li ziyadatil inzar bi yawmil hisab dan a ƙara yin gargadi ga ranar hisabi to waɗannan maganganu kamar dai ba su karu da juna ba ina fata an fahimce ni sai dai kowa akwai hanyar da ya kama mun ji wannan da kyau ko to amma a wajen i'rabi a cikin littafin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun sai da kawo magana ta i'rabi guda shida magana ta i'rabi guda shida karkashin wannan aya na'am tunda shi yawma din nan an gane ko yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard wala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun dhu intiqam yawma tubaddalu al-ard yawma din nan wasu sun kaci za a amilkin shi tunda zarf ne za a kaddara mishi uzkur kenan uzkur yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat waɗansu sun ka ce a'a badali na wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab shine yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat waɗansu suka ce a'a kai shina da alaka ne da azizun kenan inna Allah azizun yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wasu suka ce a'a ai azizun din nan ba wani abu ba shi kadai yake ba a yana da alaka da azu- azizun kuma da zuntiqam zuntiqamin yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat to amma ai ba waɗannan ranaku ne Allah yake da izza ba kuma ranar da yake intiqam ba sai an ka ce a'a saboda ran nan ne wannan izza za ta bayyana ta da ta musamman da kuma azaba za ta bayyana ta musamman waɗansu malamai suka ce a'a shina da alaka ne da مخلفة كنن فلا تحسبن الله مخلفة وعده يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كوكو سنة آينا دا علاقة دا الوعد كنن فلا تحسبن الله مخلف الوعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات duk dai malamai sun kawo kuma kaga duk inda maganganu in ka dauka dai suna shiga an gane ko sai dai ka dauki wata magana ka rinja da ita akan wata amma ba dai don saboda wacce ba za ta shiga ba to yau mutu baddalul ardu ranar da za a musanya ƙasa gairar ardu wadda ba ƙasa ba wasu samawatu da sammai tunda samman za su shage idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat wa yawma tashaqqaqu sama'u bil ghamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila an gane ko wan shaqqat sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sama za ta shage kinan yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawati da sammai to anan ya zamu yi waɗansu daga cikin malamai suka ce to kinan ƙasar gaba ɗai canza ta za a yi to mun Allah ya ce to baddalul art an gane ko ghairal art wasu suka ce a'a sifata ce za a canza ba ita ce za a canza ba kinan yau mutu ghayyaru sifatul art kowanne sai ya kokarin kawo nashi waɗanda suka ce sifar ƙasar ce za a canza ba ƙasar ba don an faɗi cewa za a yi hisabi salon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka wa'ala za a yi ta magana to tunda bisa gare ta ake lokacin da ai za ta cewa an yi kaza bisa gare ta ba sani ko mun fahimta ba sun kace kuma ƙasa haske da ta yi Allah cewa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha za ta yi haske da hasken ubangijinta kenan ba wata an ka canza ba mun gane wannan amma shi wa ashirqatil ardu ai ba dole bane kowace za ta yin haske ai da hasken ubangiji ne za ta yin haske waɗanda suka ce kuma ƙasar ce za a canza gaba ɗaya an gane ko sun kafa hujja da hadisi ne na manzo na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sahal bin sa'ad as-sa'idi ya ruwaito imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin da imam muslim da kuma sauran waɗansu daga cikin malaman hadisi to tunda bukhari da muslim ya fitar da shi ai an huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharun nasu yawmal qiyama za a tayar da mutane ranar tashin alkiyama ala bai wala ala ardin bayda akan kasa bayda afara afra afra da ainun ne farko alhamza karshe afra har wato sun kace bayadun ila alhumra haske ne fari wanda yana karkatuwa ko yana cakuda da jajajaja ina fata an fahimce ni yace to على يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء سيتشي كالقرصة النقي كما قرصة النقي أنت قرصة أصل قرصة كما ماسا كوم قراسة أنغاني كو النقي وانديكي واتو تاتتشي تو shi annaƙi sun ka ce addaƙiƙul huwari ko alhuri na gusun sa huri farin gari shine ake kira addarmak farin gari kaga in baka sauka kalma ba wani in ba an ce al'ajinu ba al'abiyad ba ganewa zai yi ba ko ba haka ba kiran kamar farin gari addarmak wanda bashar bin burd wannan sha'ir ba farisi da yayi kasida ta zambo zuwa ga laraba ko mufahara ya yi amfani da wannan kalma ce nughaza darmakal manfuta nughaza ana ba mu abincin addarmak wato gari fari wannan alama ce ta jama'a suna cikin wadata قصيدة ود فرقنت أعاذل لا أنام على اقتصار ولا ألقى على مولا وجار سأخبر فاخر الأعراب أني وأنه حين بارز للفخار قصيدة تتعلم أن سووا bashar bin burud wani ne daga cikin larabawa so ya taba shi shi ko sai masa raddi to idan muka duba ka ji kasar da za a tayar da mutane a kanta kamar dai farin gari ne an gane ko eh kasa ce wadda kamar farin gari ne yace laysa fiha ma'lamun li ahad babu alama ga kowa a cikin ta hadisi kuma ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na maulan Thauban maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihi Muslim. Wani malami daga cikin malaman Yahuda ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce in tambaya manzon Allah sallallahu alaihi mishi tambaya babu matsala. An gane ko? Domin akwai wanda zai tambaya don ya amfana wani kuma zai tambaya ba don ya amfana ba. Ya tambaye mutane, ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina yakunu nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Ina mutane za su kasance a lokacin da a canza kasai da samai. Sai ya ce fi zulmatin min al-jisr. Suna cikin wani duhu na aljisar sirati kenan nan shine ake nuhi da aljisar kenan wannan ya nuna cewa kenan an canza ƙasa to yanzu ya zamu yi da wannan ga wancan za ta yi shaida kaga tabbas bisa gare ta ne ga wancan kuma suna saman sirati an canza ta sai an ka ce babu matsala lokacin da za a yi musu hisabi ba a canza ta ba lokacin da sun ka hau sirati sai a canza ta shikenan يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما هكذا وبرزوا لله الواحد القهار زاس بينا الله الواحد ما كديتي القهار مرنجاي تو أنن سنن الواحد أنا معنا شي كدي القهار كما أنا معنا شي كدي إن أن هذا سكما ينسي سبحانه وتعالى الواحد القهار كما مينيني مناسبة نهار أن سنن القهار بأتي القهار على كذا با آه shi Allah subhanahu wata'ala qaharun ne Allah ya rinjaye komi ko ba kadan bane wannan na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta me yasa aka hada wahid da al-qahhar kamar da yace limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar qul man rabbus samawati wal ardi qul illah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار تمي hikimar da ta sa an ka hada su sai malamai suke cewa hikimar da ta sa aka hada su anan duk wanda ka ji an ci yayin jayi an gane ko duk wanda ka ji an ci yayin jayi to ba shi kadai na ba duk mai mulkin duniya duk wani mutum da ka ji an ce ya buwaya to akwai mataimaka gare shi to shi Allah wahirun ne shi kadai kuma qaharun ne sai ya rinjayi tare da cewa shi makadaici ne don a nuna maka bambancin rinjaya ta Allah da waɗansu mun gane wannan da kyau wa barazu lillahi alwahid alqahar sun bayyana bai ce wa barazu wa barazna ba li taqlibi janibi dhukuri ala janibi al-inaf wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfat watara za ka gani an gane ko an yi atafin labarin kiyama ne akan labarin kiyama wataral mujrimina za ka ga mujrimai a wannan rana muƙarrani na an ɗaure su bil asfad da maruruwa daga safada yasfidu ne kinan idan aka ɗaure abu to a nan muna da magana guda biyu tara akwai ru'ya kalbiya akwai ru'ya بصرية تو رؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد رؤية قلبية كو تتعدى إلى مفعولين تو إن ممكن أوكي رؤية بصرية تأيدو دغني كينان وترى المجرمين مجرمين شين مفعول به باشي كينان با تو مقررين سيهد من تو حالني كينان حال كونهم مقررين في الأصفات إن ممكن أوكي رؤية قلبية an gane ko sai ya zamanto maf'ulun bihi athani wa tara al-mujrimina muqarrarin shine maf'ulun bihi athani mun gane wannan wannan na farko kenan na biyu to yanzu ya zamu yi wataral mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad sai ka ce to wataral mujrimina ai a yanzu bai gane su ba ko ba ka nan bane to ga labarin da an ka bashi tabbat yaqini ya gane su a kalbance sai ya zama to wancan maf'ul bihi afani in kiyama ta tsayu zai gane su sai ya zama to kuma wancan irabin shi ko sai ya shiga an gane ko yawwa asalin tara tar'ani tar'ayuni ina fata an fahimci ni kaga haraka ta yi ma damma nauyi sai an ka ce tara domin tar'a ne tar'a taf'alu ne ya kamata a samu harfi hudu sai an ka ce tara an shafe alhamza wa tara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfat sai Allah ce sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar an gane ko to nan sarabiluhum min qatiranin yana idhin tuwa hali ne nasu tunda an yi bayanin almujrimina kuma ma'arifa ne sarabiluhum sarabil an gane ko asalin shi kalma ce wadda take nufin athiyab sutura sarbaltuhu na wato na bashi sutura ko na sanya mai sutura amma wani lokaci ana amfani da sarabil ana nufin kayan yaki sulken yaki waja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum sarabiluhum ba a kawo hunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inath al-mujrimin ba a ce wal mujrimati ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inath intabe yawwa aramma amin wa iyyakum wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarrarina fil asfat sarabiluhum min qatiranin wato sutura su min qatiranin akwai qira'at daban-daban akwai shadda akwai mutawatira jamhur sun kada wato qira'a mutawatira shine min qatiranin an gare ko sarabiluhum min qatiran qatiran suka ce wani nau'i ne na icci wanda kuma idan raƙumi yana da ƙazuwa ƙuraje to za a ɗebo wannan iccen an gane ko sai a wato daka shi yan an daka shi sai a maida shi kamar ruwa-ruwa sai a shafa shi ibnu ashur ya ce duhun ne kamar matsayin mai yake to tana yiwa kenan akwai mai cikin shi bayan an daka shi kenan ya haɗu wasu itace da ake yin wannan da shi in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo itace daban-daban akwai icci na ur'ur akwai irci na waye ya dai kawo su almuhimmu dai wani icci ne wanda asalin shi yana iya komawa kamar matsayin mai wanda ake shafa ma raƙumi in yana da kasuwa to suturar da za a yi musu min qatiranin daga nau'i ne na qatiran amma qatiran ba irin na duniya ba na lahira amma na duniya sun san shi yana saurin kamawa ne da wuta to za a ga wuta jahannama da zafi sannan kuma sai a samu sinadarin da in aka shafa kamar aka yi musu sutura da shi abu ne wanda kuma mai saurin kama ni da wuta mun gane wannan wacce ita qira'a ce ta mutawatira ta sauran qurra qurra aka suka karanta guda goma qatiran an gane ko an yi ta'un kasra amma cikin larabawa akwai masu ce masu cewa qitran qitran su yi maqafun kasra kuma su yi mata sukuni akwai masu cewa qatran an gane ko qatran fa'lan shi kuma qitran fi'lan shi kun ga qatiran fa'ilan ina fata an finci ni to qira'a dai mutawatira sarabiluhum min qatiran akwai qira'a shadda sarabiluhum min qatirin anin sarabiluhum suturasu min qatarin daga qatar ne an ce qatar shine annuhas dalma ko ko bakin karfi an gane qatarin anin kuma mai tsananin zahi ismul fa'il ne an gane ko yawa daga ana ya'ni shine abu yayi zafi ba wancan mai ainun ba ana ya'ni ba an gane ko ana ya'ni yayi zafi to wato bakin karfi ne mai tsananin zafi ban sani ko mun fahimta ba Allah ce ya tufu na baina hawa baina hamimin an anin ne ai mai tsananin zafi to kenan bakin karfi mai tsananin zafi to ga kira'a ta saba ma wancan wadda ta ce wani nau'i ne na mai ko kuma icce wanda an ka daka sai aka ce a'a shi na lahira jinsin shi daga wannan karfin ne ko ko a'a kafiran daban-daban ne akwai wanda kafircin shi za a shafa mai wancan din akwai wanda kuma na karfin ne za a samai saboda tsananin kafircin shi tunda Allah ya ce thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliya sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum an-nar kuma wuta za ta rufe huskokin su intabih anan na an ce huskokin su ba ana rufin huskokin su kadai ba eh saboda inda fi komi daraja shine mi fuska fuskokin nan da suka kalli annaba suka kama suka ga musu babbakun maganganu to sai Allah ya kona su shi sama a tabbata da Abu Lahabin wa tabba saboda shi Abu Lahabin kenan me yasa an kai amfani da kuniyar sa ai ba sunansa bane saboda Lahab shine kyalkyalniya lahab bai lawuta to huskar shi tana kyalkyalniya ko cikin larabawa zaka iske wani yana da haske kwarai haka yanzu ko cikin tura in ka diba turawan rasha ai sun fi sauran turawa haske irin turawan da ke rayuwa wajen lefe for wajen kanada kinan can sama ina fata an fahimce ni to huskan nan da suka jiji da ita taksha wujuhahum nar na fata an fahimce ni wuta za ta kona su amma ba huska ɗaya ba jikin gaba ɗai fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim wal hamim sannan Allah ce yawma ghashahum al azamu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun ina fata na fahimta ta don haka da an ce huska ba wai huska kaɗai bane duk jikin ne gaba ɗaya Allah kai mu da tsari to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce liyajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat an gane ko dan Allah ya sakan kama kowace rai abin da ta aikata wangal ya jizi Allahu malamai sun yi sabani wajen ta'alilinsa kan menene yake komawa wasu suka ce yana komawa ne zuwa ga barazu barazu li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat sun bayyana gaban Allah dan Allah ya saka kama kowace da abin da ta aikata wasu malamai suka ce a'a fa'alna bil mujrimina ma fa'alna li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat wanga azaba fa'alna bihim al azab hadha al azab li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat mun yi musu wannan azaba dan Allah ya saka kama kowace da abin da ta aikata an gane ko shine alaka shi kenan da abin da ya gabata yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab Allah mai gogawa hisabi na kenan hisabi ba zai buwaye Allah subhanahu wataala ba an gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce hadha balaghul linnas shi wannan alqur'ani to hadha in ka ga dama ka ce wannan bayani da an kai na kiyama abu ne wanda Allah ce a isar da sako ga mutane ko ka ce hadha wannan bayanin da ya zo a cikin wannan sura tun daga aya ta farko har zuwa nan balagun linnasi ko ka ce haza wannan duk ayoyin da sun ka sabka kahin wagga aya ta sabka kaf haza balagun linnasi mun ji wannan da kyau dan yana daga cikin asbab ikhtilafil mufassirin marji'u ismul ishara shi na koma zuwa gami eh kuma an kira alkur'ani haza wani lokaci an kira shi zalika zalika alkitabu la raiba fi ko baka nan bane to saboda yanka ce zalika li uluwi manzilatihi yayi nesa ba wanda isa ya kawo irin alkur'ani qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da an ce haza kuma qaribun minan nas suna iya karatu da shi suna iya wa'astuwa wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir to balaghun saqoni fa'al wato ismul mastar ne wasu sun ce mastar ne an gane go balagh daga ballaga yuballighu tablighan an gane ko wasu ka ce balaghu ma yana iya kowa mastar wasu ka ce a'a ba mastar bane ismul mastar ne don ya saba ma harufa na shi wato mastar kaga tallaka yutalliqu sai a ce mi talaqan al-asl tatliqan ne ina fata amince ne wasu ce mastar wasu ismul mastar ne ina fata an fahimta yawwa da sauransu akwai irin waɗannan cikin larabci azzana yu'adhinu ta'zinan sun ka ce kuma ana cewa azan an gane ko amma dai a ce mai ismul masdar ya fi don ya saba makiyasin larabci wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu to hadha balaghun lin-nas wannan al-qur'ani sako ne ga mutane sai ka sa ta'lidi domin mushtaqun ne kenan hadha lit-tablighi wa liyunzaru bihi kuma haka nan bane dan ayi gargadi da shi akwai kira'a shadha waliyan zaru wato don su shiga taitayin su kenan liyun zaru kuma dan a sa su shiga cikin taitayin su an gane ko to shi waliyun zaru bihi kinnan ta'lili ne malamai in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun ya kama ganganu kusan guda tara karkashin wannan waliyun zaru bihi amma dukan su in ka dauka galibi suna kewaya ne akan abubuwa da ba su da yawa ba su ce guda uku ba ko ka ce zaka kaddara mishi ita wawun din ina fata an fahimci ni wasu sun tafi cewa za'ida ce ma'ana an kawo ta ne don ta'akidin magana kenan kana iya cewa hadha balagul li yunzaru bihi ina fata an fahimci ni wasu ka ce a'a ba haka nan bane shi li yunzaru kinnan yana da alaka ne da wani abu wanda an ka shafi kenan li yunzaru bihi anzalnahu ilayka don a gargaɗe su mun ka saukan maka da shi ko ba haka nan bane ina fatan ana fahimta ta yawwa waɗansu kuma sun tafi cewa kenan yanzu anan waɗanda suka ce alwawu lamu ta'lil kenan wawun an karo ta ne kawai ana iya ba a karatu ba a tafi ta fuskar ma'ana ba sai an kawo ta ba kuma ma'ana ta bayyana shine hadha balaghul linnasi liyunzaru bihi wasu kuma suka ce a za a kaddara ta'lilikin bayan ta kenan هذا بلاغ للناس ولينذروا به أنزلناه إليك an gane ko wasu ka ce a abin da za a kaddara gaba ne haza balagun linnasi an gane ko liyun sahu bihi wa liyun zaru bihi ko liyu basharu wa liyun zaru dan a yi musu gargadi dan abin nan wasu kuma daga cikin malaman tafsiri da kira aini mai rauni sun tafi cewa lamu lamul amri ce li yunzaru bihi su yi gargadi da shi ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai an saukar da alqur'ani dan a isar da sakon sa wali yunzaru bihi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid dan su san cewa babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai Allah wali yadhakkara ulul albab sai dan kuma saboda ma'abuta hankula wato su wa'astu to anan akwai bayanai na karshe tun da sura ta zo karshe na farko nan at-ta'lil kaga na Allah ya faɗi dalilan da suka sa aka sabkar da alqur'ani mun sha fadar su suna da yawa ko ba ka dan bane li yunzaru bihi kaga nan gargadi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid dan a tabbatar da tauhidi wal yadhakkaru ulul albab saboda abuta hankula su wa astu an gane ko alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman li yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira kaga ana gargadi ana bushara da alqur'ani sannan kuma kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin kuma an sabkar da shi dan إخراج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نا أبين جسكيا دك أريا أبن بنتاسو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كوبا هكذا بني da sauran ayu da suka bayyana dalilan da suka sauka da alkur'ani fa inda ma yasannahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun ina fata an fahimta wanga abu na farko kenan abu na biyu sai shine wali yadhakkara ulul albab ma'abuta hankula nan bai faɗi sifofin su da ayyukan su ba amma a cikin suratul ra'd ya faɗe su a cikin suratul ali imran ya faɗe su inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan kaga ulil albab kenan ga sunan alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar duk sifofin su ne da ayyukan su can cikin suratul ra'd ya bayyana su afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna almithaq والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالأحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وأنا سوني أولو الألباب an gane ko da sauran ayoyi sannan kuma tunda mun zo ƙarshen wannan sura shine cewa akwai wani abu da ya kamata mu fahimta a nan mai muhimmanci alaƙar sura da surar da za ta zo bayanta ko haka nan bane tunda mun yi bayanin can lokacin da muka fara karatu alaƙar farkon sura da ƙarshen sura mun faɗa imamu suyuti yana da littafi marasidul matali ta buɗe da bayani kan alƙur'ani ta ƙari da shi ko tunda ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas kuma ce hadha balaghun linnasi shi ne alƙur'ani ko to yanzu me alaƙar surar da surar da za ta zo baya an fahimta to tun da kuma mun yi bayanin alaƙar wagga sura da sura da ta gabace ta suratul ra'at mun ji wannan ko mun yi bayanin alaƙar su kul kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab tunda Allah ne mai shaida sannan kuma da wanda da ilmin littafi dai kaga an kai bayanin alqur'ani da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan an kawo wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qabli ko ba kan bani an kawo manzanni a jumlace an fayyace su a cikin suratu Ibrahim mun faɗi wannan an faɗi sun yi izgili da annaba ba a faɗi da suka yi ba amma cikin suratu Ibrahim an fayyace shi ko ba kan bani sannan an faɗi manzanni amma ba a faɗi sunayen su ba an faɗi sashen sunayen su a cikin suratu Ibrahim sannan kuma an faɗi yadda an kama su sun ma akhaftuhum amma a cikin suratul ibrahim sai an ka faɗi yadda aka yi kaca kaca da su an ƙara bayani fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim mun gane wannan to ita ko wannan sura me ya alaka ta da surar da za ta zo bayan ta ita suratul ibrahim shine an yi an ƙara bayani kan mi hadha balaghul linnas kan mi ne kan alqur'ani sai an ka ce alif lam ra sai an ka ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin shi ne alqur'ani amma in tabe cikin suratul nahl sai an ka ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ina fata fice ni yawwa sai kai hattara malaman balaga ta alqur'ani in ka diba cikin at-tabir alqur'ani sun bayyana miyasa cikin hijar aka fara da alkitab cikin kuma naml aka fara da alkur'ani sannan kuma imamu suyuti har yanzu a cikin tanasuqud durar domin shine yake bayani kan alaka tsakanin sura wadda ta kare da za ta zo yace akwai wani wajihu da ya gano an gane ko shine cewa can cikin suratul ibrahim an ce wa barazu lillahi alwahid alqahar wa tara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfar to tunda suna daure sai Allah ce ruba ma ya waddu allazina kafaru law kanu muslimina za su yi gurin inda sun kasance musulmi lokacin ga suna suna dauri Allahu akbar na'am Imam Suyudi ya ce ba ni ce ba in kaga dama ka karba in kaga dama ka aji wannan istihadi ne da malamai wallahu ta'ala a'lam to yan uwa wannan shine bayani da ya kawo mu karshen suratu Ibrahim kuma nan ya kamata mu dakanta muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu albarka alqur'ani a duniya da lahira kuma ya sanya ta a gare mu da cikin kuma iyalanmu da yan uwanmu da kulluhin musulmin Allah muna fatan Allah ya sanya mu cikin ahlul qur'ani duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu albarkar alqur'ani gaba daya Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin yace ishtaghalna bil qur'an faghamaratna al-barakat Allahu akbar to ne ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi amin wa wa barakatuh iyyakum